بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل ما هك بني وبنجي نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق mukan ɗauki gaskiya ne mu bugi ƙarya da ita wato mukan ɗauki gaskiya mu bugi ƙarya da ita a ɗauki musulunci a bugi kafirci da shi a ɗauki adalci a bugi zalunci da shi a ɗauki ilimi a bugi jahilci da shi a ɗauki marifa a bugi hijabi da ita to kowane abu dai wadda ziddinsa kishiyansa shine batin shi kuma haƙu shi haƙurin nan harkwa ne guda uku da haka karami da ƙauna kai wato farkon sunayen Allah ne guda biyu aka haɗa aka mai da shi suna ɗaya hayyun qayyumun ne duk abu sai yana da rai yake zama wa wani abu sharadi daga cikin shuɗin fa'ili sharadi na farko kenan qayyum kuma wato yana nuna ƙarfi da isuwa a ko'ina ga rayuwa ga ƙarfi to in sun haɗu su ne isuwa to in sun haɗu su ne suke zama haƙƙu da hayyu da ƙayyumu in sun haɗu suke zama haƙƙu to sai ubangiji ya sa wa kansa wannan suna zalika bi anna Allah huwa al-haqqu wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batilu Allah shine ainihin gaskiya duk wanda ya saki Allah ya kama wani abu kowane irin abu ne ya kama ƙarya inda ya saki Allah ya kama wani abu daga nan sai Allah ya ɗauki wannan suna ya sa wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan suna wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqq duk abin da ka bi komi ka bi in baka bi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi to ka saki al-haqq ka saki gaskiya in dai baka bi annabi Muhammadu ba to ka bi batil ka saki gaskiya daga nan sai Allah ya ɗauki wannan suna sai ya sa wa addinin Islam يريدون أن يبتلوا الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون مسلم بسم الله كيف هكا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abinda ka faɗa ka ce ka tabbata Allah shi kaɗai ne shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi komai kowa shi ne ubangiji mu da muke bautawa kuma ka ce ka tabbata annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne kuma ka ce ka tabbata Yesu wato annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne babban mutum ne wanda Allah halice shi da uwa babu uwa sannan kuma yadda Allah ya kowane mutum shi ya jefa ruhi a cikin uwarsa haka ya jefa ruhi a cikin Maryam ka yarda da abin da ka faɗa ka ce alhamdulillah yau ka zama musulmi kamar kowa za ka yi wanka ka yi shekaran ka ya kai sha biyar sha biyar ko sha shida eh ya ta kwato za ka je kai wanka sannan a koya maka yadda za ka yi sallah kullum akwai sallah sau biyar kuma za ka sha ruwa sai dare ya yi rana ta faɗi ka sha ruwa kai niyyam mu ƙara wannan azumi tare da kai kuma duk abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ka Allah baka dukiya tafi da zakka Allah baka dama ka je haji kuma ba a cin naman alade musulmi ba sa cin naman alade ba sa shan giya ba sa aikin matan banza muna maka kyakkyawan fata muna roƙa maka Allah tabbatar da kai wani suna ne sunan ka da da waya sunan ka da da ne da masu nanka dauda shi ka ne yanzu masu nanka dauda muna maka burna malam dauda masha Allah akwai wani wani abun riga da ake ba mutane ka dakata a waje za a baka insha Allah nan kawo za a kawo za a baka to wannan suna alhaqu wanda aka rakkaba shi akan sunayen hayyu qayyumu ya zama haqqu sunan Allah kenan duk abin da aka bi ba Allah ba to ba a bi gaskiya ba an bi banza bal nadbi bil haqqi al batili sannan ya dauki wannan sunan sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin Allah ce wa ya'lamu anna Allah huwal haqqul mubin sannan wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bima wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqq wanda suka yi imani da abin da aka saukar Annabi Muhammad shine ainihin gaskiya kowa suka Annabi Muhammad ya kama wani abu to ya tafi gaskiya ya kama wani abu kawai sannan ya dauki wannan suna sa addinin sa wanda da arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhiru ala dini kullihi addinin Islam duk wanda baya cikin addinin Islam ko wanda ya saki addinin Islam to ya saki gaskiya ya kawo wani abu daban wanda ba shine addini ba domin addinin Islam shi ne musulunci wanda Allah ke ya yarda da shi a yanzu dai halin da ake ciki musulunci shi kadai ne addinin da Allah yake karɓar mutane da shi shine alhaqu sannan Allah ya ɗauki wannan suna ya sa wa alqur'ani musaddiqan lima bayna huwa huwa alhaqu shi ma alqur'ani saboda haka kuma kowane abu ne idan Allah ya faɗi magana annabi ya faɗi magana magana su ba ta sabawa musulunci ya faɗi magana magana su ba ta sabawa sannan qur'ani ya faɗi magana magana su ba ta sabawa to wannan shine maganan gaskiya ko da duk duniya ta taru akan wani magana daban to wancan maganan sunanta maganan banza wancan maganan da duk duniya ta taru akai wata saba wa Allah da annabi da alqur'ani da islam to ita ce maganan banza amma gaskiya abinda Allah da annabi da alqur'ani da musulunci suka faɗa shine ainihin gaskiya saboda haka Allah ce za mu ɗauki gaskiya mu bugi ƙarya mu fasa mata kai da shi bal nadhibu bil haqqi ala al batil fa yadmaghu ya fasa kan ƙarya kwanya ta fashe sai za huwa zahir nan da sai ga ƙarya ta mutu to ubangiji yakan bi istidraji ne ya baiwa ƙarya dama bil batil saulatun wa lil haqqi dawlatun wato tana rawa tana rangaji tana tsammanin an yi kenan ina akwai guduma a hannu duk da aka buge ta aka fasa mata kai to za ta san nan ita ba kowa bace ita ƙarya gaskiya ita ce za ta karbi daula bal nadbi bi laqal badi fa yadbaghu ya kashe ƙarya din shi gaskiya fa za huwa zahiqun sai kaga ƙarya ta mutu wa lakumul wailu mimma tasifun duk wanda yake sibanta Allah da wani abu daban da dodanni ko cewa yana da ɗa ko cewa mala'iku ƴaƴansa ne ko cewa yana da shariki to duk wannan azaba ta tabbata ga wannan mutum wanda yake sifanta Allah da wasu sifofi da ba sifofinsa ba a ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka hijira tana da shekara takwas cikin irin wannan wata na azumi sai yana akwai dodanni a cikin a Kaaba to duk inda yana taba sai yana ce ja al haqq wa zaqa al batil innal batila kana zahuqa ja al haqq wa zaqa al batil innal batila kana zahuqa gaskiya ta zo ƙarya ta tafi ƙarya an kashe ta to Allah haka zai mana insha Allah وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستأثرون من في السماوات duk wanda yake sama wato Allah yana nufin mala'iku kenan da annabawan da suke sama kamar annabi Isa alaihi salam da annabi Ibrahim da annabawan da annabi tar su a sama dai man fi sama duk wanda yake sama da mala'iku da annabawan da suke sama walardi da wanda yake ƙasa da duk ma wanda yake man indahu mala'ikun da suke wurin Allah da duk bayinsa wanda suke wurin Allah da lokacin da duk bayin Allah suka je za su bauta wa Allah to sun je wajen Allah kenan domin yana cewa ana jalisu man zakarani duk wanda yake mini zikiri muna zaune da shi a wuri ɗaya kuma yana cewa almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa wato dukkan waɗanda suke sama ka riga dai ka sani babu kafiri a sama ko guda daya dama shaidan ne an koro shi duk wanda yake sama yanzu musulmi ne mumini ne banda ma zikiri dare da rana ba sa yin komai suna bautawa Allah ne la yastaghfiruna an ibadatihi ba sa girman kai kamar yadda fir'auna yake yin girman kai kamar yadda kafiran makka suke yin girman kai kamar yadda kafiran yammacin duniya da kafiran gabashin duniya suke girman kai wa musulunci to su waɗannan mala'iku da waɗannan manyan bayin Allah su ba sa girman kai wajen bautan Allah wala yastasiruna kuma ba sa gajiyawa kamar yadda mu in mun taɓa mu gaji mu huta din nan a su ba sa gajiyawa kamar yadda numfashi wajen yake wajen mai rai to haka ibada take wajen mala'ika numfashi da wajen mai rai ko yana zaune ko yana tsaye ko yana faɗake ko yana bacci ko yana cin abinci ko komai yake yi da akwai numfashi in ba ya mutu ba to haka ibada take a wurin mala'iku da annabawa har jikkunan da aka rataya musu to jikkunan ba sa ba ta sa su su yi fataran ibada Allah kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala jami'a ayatihi
يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون dare da rana suna yin tasbihi la yafturuna ba sa yankewa su huta su mala'iku da da da annabawa أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون كما هكا دكا رايو rayuka lokacin da ba a jefo su a jikin jikkuna ba da na musulmi da na kafirai duk gabaki ɗaya cikin ibadan Allah suke wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi dukkan rayuka gabaki ɗaya na musulmi da na kafiri gaba ɗaya suna yin ibada wa Allah kullun dare da rana wai ba ibada da ake sauraron za a shiga aljanna ko za a tsira wuta bane a'a aikin gwamnati ne dare da rana komai ne wa Allah tasbihi to in an ɗauko ran nan an jefa a jikin ɗan adam to in ɗan adam ɗin musulmi ne alhamdulillah wannan rai ya ji daɗi ya dawo gida idan ɗan adam ɗin kafiri ne wannan rai zai ya shiga keji kenan har duk lokacin da aka zauna in shekara ɗari ne in shekara saba'in tamanin hamsin to sai ran da wannan kafiri ya mutu a ce wannan rai a cikin keji a miƙa shi koma ga Allah kamar da amma akwai akwai makunshin shi rai din wanda ake sa nafsu to shi wannan da wannan jikin za a bar su tare za su je wuta shi ko wannan nafsu na mumini domin shi an nafsul mutma'innatu ne irji ila rabbiki zai sa koma wajen Allah ne shi amma nafsun kafiri to shi zai taimaki jikin su je wuta domin in babu wannan nafsu din ba zai ji zafi ba ko an sa shi a wuta saboda haka sai a sa masa wannan nafsun a hada masa jiki idan jiki ya gama konewa a ƙara jiki kullama nadiyat juluduhum baddalna juludan ghayra ali yazuqul azab idan rayuka sun fita na mu'mine sai a komar da su cikin rayuka na haske na da su koma cikin ibadan Allah kamar da idan rayuka na kafirai sun fita sai a tura su wajen shaidanu jan uwansu asfara sahilina domin su wannan suna ala illiyina ne su rayuka suna sama ne na muminai da na annabawa da na bayan Allah salihai su kuma rayukan ashararai suna tare da shaidanu ne a kasa asfala safilina yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun am ittakhadhu alihatan min al-ardihim yunshirun to wai duk wannan wa'azi da aka yi cewa Allah ba shi da abokin tarayya shine mai sama shine mai ƙasa shine mai komi shine mai kowa a daina bautawa kowane abun banza shin har yanzu wannan wa'azi bai samu shiga bane ne am ittakhadhu min dunihi alihatan am ko kuwa har yanzu dai ittakhadhu sun riki alihatan dodanni min dunihi sun bar Allah din tare da waɗannan dukkan bayanai cikakku min alardi to hum yunshiruna ana tambayar su to shin kam do suna tada matattu ne a a ai su ma amwatun ne ghairu ahyain su dodannin ma ai ba su da rai balle su yau wani rai alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum ayun yubsiruna biha am lahum adhan yasmauna biha ga sunan dodannin suna tsaye an musu ido amma ba sa gani da shi ba sa gani an musu kunne amma ba sa ji ga su da kafa guda biyu amma ba sa tafiya ga su da hannu amma ba sa kama komai to ai kai ma dan adam kafi wannan dodon don kai kai yi shi shi ko tun da ka san shi bai taba yin komai ba kai ma kai kai kai dodo kai dan adam kana bauta abun banza a hum yunshiruna shin suna tare matattu ai ba ta ta da matattu ba ta ba ta ta da matattu shi ko ikon Allah shi Allah shine Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum Allah shine mai halitta shine mai ciyarwa shine mai rayawa shine mai kashewa shine mai tayarwa ba wanda yake da ikon yin wani abu daga cikin wannan sai Allah idan wani yayi sababin kashe kafiri ya samu lada ma to ladan ne aka rubuta wa cikin shari'a amma Allah ne ya kashe kafirin idan mumini ya kashe mumini ya samu azaba ma to an rubuta masa azaban ne a shari'a amma hakikanin Allah ne ya kashe wannan mutumin domin Allah ya tawaffada masa hina mota domin shari'a daban mashi'ar Allah daban da Allah ya ga dama yadda yake mana ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaquna to da da bisadul mashi'at ya faɗa to ba kafiri ko kadai ko dai kenan Allah ce ubudu wani ya ce ba zai yi ba alhali ku amru idza arada shay'an an yaqulu kun fayakun inda Allah yana nufin wani abu ya faru yanzu ne ya faru to ashe kenan ya ba da umurni ne bai bai hada da nufi ba shi yasa kafirci yake faruwa da ya hada umurni da nufi yanzu nan da abu ya faru to saboda haka ku bar bautawa dodanni dodannin mutane ko dodannin shaidanu ko dodannin sakakku ko ko dodannin kaccin mutane duk wanda ya raba ka da bautan Allah ya ce ka bi shi to ya zama dodonka ka bauta masa anan ina yin nasiha wa waɗansu mutane 'yan majalisar wata jiha suka ce za su gudanar da shari'ar musulunci amma sai sun je sudan sai sun je saudiya sun da wannan abin kunya ne ga najeriya abin kunya ne ga najeriya wato yanzu misali fa babu fa shari'ar musulunci da ba a yi ta najeriya kamun nasara zama har yanzu abin da yake faruwa son zuciya da jahilci su ne suka tauye abubuwa guda ukun da ba a yi ko ko guda hudu abinda fa ba a yi cikin shari'ar musulunci a Najeriya ta arewa guda hudu ne kawai a cikin dukkan tushe guda ashirin da biyar din haddin wanda ya kisan haddin wanda ya ridda bature ya ce shi addini siyasa ne in ka dama ka shiga in ka dama ka fita haddin wanda ya zina shi ba ba bai yarda wannan haddi ba yace ai mata ta yarda shi ya yarda kuma sun ji daɗi haddin wanda ya sata ya ce to a kai shi a horar da shi amma ba za a yanke masa hannuwa balle kafa to haddin wanda ya sha giya yace ai ya sha giya bai zagi kowa bai bugi kowa ba da ya bugi wani sai a masa shari'a kan dukan da yawa wani to wannan guda hudu su ne kadai ba a gudanarwa a zamanin nasara da zamanin siyasa har yanzu nan a arewacin Najeriya misali ba abin da suka faɗa a wannan garin da nake faɗa wanda suka ce sai sun je sun je Saudiya sai sun zo Sudan tukuna su zo Ah, wannan ai kamar misalin fa ka balaga ne shekara ka 20 biyu babu kana sallah sai kai wani uban gida ce ni ba na son sallah in kana so ka bi ni ka daina sallah ka ce shi kenan mai gida sai ka daina sallah kana yi abu wai tukuna kana ya boye har ka bar yin aboye din ma har ka kai shekara 27 ba ka yi wani sa'i kana yi abu wani sa'i ba ka yi sannan sai ran nan sai mai gidan naka ya tafi sai wani mai son sallah sai ya dawo ya ce ka dinga sallar ka sai ka ce bari in je Sudan in tambaye shi yaya ake sallah bari in je Makka in tambaye shi yaya ake sallah yan kwayan nan shekarun kuma sai ka manta sallah ai mu- sai an musulunci tana nan a Najeriya gyara ne kawai za a yi kuma idan ana so a je a bude ido yana da kyau amma bayan an tabbatar a je a yawo bude ido shi ma malamai za su je ba yan siyasa ba domin dan shara bai san bai san hukunce hukuncen musulunci shi dan musulmi ne don ba shi ya karanta aka zabe shi ba kuma cewa wannan ai doka ita ta zabe mu ita mai da mu yan siyasa in mun kauce mata ai shi kenan zaben mu ya rushe Allah da ya halice ka fa da ka saba masa rayuwar ka ta rushe a daina wasa da addini a daina wasa da addini shari'ar musulunci cikin tushe 25 da na karanta shekaran jiya guda hudu ne zan nanata su kadai ne wanda ba a yi a Najeriya ta arewa su ne haddin wanda ya riba da haddin wanda ya zina da haddin wanda ya sata da haddin wanda ya sha giya su kadai ne ba a yi su kuma a musulunci ba mai yin sai hukuma to hukumar nasara ne nasara kafiri na ruwansa da addini bari yadda ba to shikenan yanzu kuma musulmi ne yake tafiyar da wannan harka me zai sa ba za a cika wannan guda hudu ba don kasa ta zauna lafiya saboda haka masu cewa sai sun je Sudan sai sun je Kano sai sun je abin nan wallahi sun ba mu kunya wato ba a san addini ba tun yan wannan shekarun ka an manta da addini sai an je Sudan an je an je Saudiya am lam aliyata min adhum shir law kana fihi ma alihatu
لو ك- law kana fihi ma alihatu illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun law kana fihi ma alihatu illa لو Allah كان لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش أما يصفون haba masu bautan gunki har kuna ce Allah yana da abokin tarayya ba kwa izina ne da sarautar duniya kun taɓa ganin wata gwamnati mai shugabanni guda biyu ƙarfinsu iri ɗaya kun taɓa ganin gari mai sarakuna guda biyu ƙarfinsu iri ɗaya to wani an faɗa masa wani suna dai wani shi an faɗa masa wani wani an keɓe masa aiki wani shi an keɓe masa wani amma to kowanne da sarautarsa cikakkiya amma ƙasarsu ɗaya baya yiwuwa kun taɓa ganin ko mace ta yi maza guda biyu kowanne ƙarfin da ƙarfin ɗan uwansa ɗaya ai ba zai yiwu ba lau kana fihi ma in alihatun illa Allah da dai akwai wani sarki abun bautawa kamar Allah a sama ko a a ƙasa ai la fasadati samawati wal ardu wa man fihin da sama da ƙasar sun rushe don fada za su yi duk yaƙe nan da kake ji ana yi a ƙasashe wani ne yayi sarki wani ce bai yarda ba shine sarki shine ke kawo duk yaƙi ko ina wani ne yayi sarki wani ce bai yarda ba shine sarki to sai wanda yake rike da ragama a ce masa mai sarki wanda yake bai yarda ba shine sarki a ce masa dan tawaye shi ke kawo fada ko ina to da Allah yana da abokan tarayya ai da ba za a zauna lafiya ba da sama ta rushe kasa ta rushe a komi da ya lalace ba abin da yake tafiya daidai a kamar yadda dai kowane dan adam ransa guda ɗaya ne shi ran din shi ke tafiyar da dukkan jikinsa gaba ɗaya in ka ji yayi magana to rai rai din ne in ya gani ko ya ji rai din ne in ya aiki ko ya tafiya rai din ne amma guda ɗaya tak amma gaɓoɓi suna nan amma da ran sun kai biyu to ba zai zauna lafiya ba domin wani rai zai ce muna so mu yi gabar wani ko ce yamma za mu yi sai a tsaya ta kokuwa law kana fihi ma aliyatu illa Allah la fasada ta sun bace sun sama da kasan fa subhanallahi alkaka ta tabbata ga Allah rabbil arshi ubangijin al'arshi abin da yasa ya ambaci al'arshi wato kowace sama akwai sama da ita kowace sama akwai sama da ita idan an je kan sama din to wannan saman ta farko ta zama ƙasa sai an koma sama da wannan saman ita kuma ta ƙasa ta- ta zama ƙasa har a ƙare sammai har a ƙare arshi tun an ƙare al'arshi komi ya ƙare kenan abin da ake kiransa sama sai dai sauran saman sama wani ne saman sama annabi muhammadu mana shine ya hau kan al'arshi ya je ya gaida Allah ya hau kan al'arshi ya gaida Allah ya sama saman saman sammai kenan al'arshi shine saman sammai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine sama da dukkan halittar Allah gaba ke daya saboda haka gana da Allah akan al'arshi sallallahu alaihi wasallam fa subhana rabbil arshi saka ta tabbata ga Allah ubangijin al'arshi amma ya sifuna da barin abin da suke sifanta Allah da shi لا يسأل عما يفعل وهم يسألون la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'aluna Allah tabaraka wa ta'ala ba a tambayar sa akan abin da yake aikatawa amma kowane bawansa ana tambayar sa ba ka da iko kaji Allah tunda ba ka son dodanni ka ce musu su lalace ban su lalace gaba daya sai an yi doguwar magana to ba wanda ya sai gaya wa Allah wannan kuma ba ka da iko ce to Allah shekara dubban miliyoyi dubban miliyoyi marasa iyakan nan da Allah ya yi bai halicci komai ba a lokacin to dan bai daga baya ya yi halitta ba ka da iko tambaye shi kuma da ya halittan waɗansu ya riga ya san ya yi su ne don aljanna waɗansu kuma ya riga ya yi su ne don wuta amma sai ya sa alamomi waɗannan alamomin su ne za su kai mutum aljanna amma rubutacciya ce tun azal waɗannan alamomin su ne za su kai mutum wuta amma wuta rubutacciya ce tun azal ba ka da iko ka tambayi Allah don me Allah ka riga ka san wannan dan wuta ne fir'auna dan wuta ne ka tura Musa da Haruna su je su yi masa wa'azi suka yi ta wahala ka kuma san kafirin nan dan wuta baka saka tambayi Allah ba la yus'al amma yaf'al wani annabi daga cikin annabawa ya tambayi Allah ce ya Allah ubangiji kai ne ake yin komai da kai mutum baya iya motsi sai ka motsar da shi baya iya kawaki sai ka kawatar da shi kenan duk abin da mutum ya aikata ba ya da i- aikatawa sai daga ikonka dan me mutane ake ja sun yi sako kuma a kai su wuta alhali ba su da karfi ba su da dabara yace in ka sake tambayar nan zan goge sunan ka daga cikin sunan annaba Allah tsakanin mu da shi musallama masa kur mu yi imani da shi kuma kar mu ce yana kama da komai ko wani abu yana kama da shi ko mu yi imani yana da annabawa sun fi dukkan halitta daga annabawa sai sahabbai kuma sai mala'iku mala'iku akwai wasu mala'iku sun fi wasu annabawa amma manyan annabawa sun fi dukkan mala'iku gaba daya ko mu yi imani Allah yana da waliyai zababbu waɗansu mun ji sunansu waɗansu mun ji sunansu ba har ma manzannin ai waɗansu mun ji sunansu ne ishirin da biyar ne suka shigo cikin alkur'ani amma sauran dubbai duka imani muka yi da su ko sunansu mu ji ba to tsakaninmu da Allah wajibinmu ne mu yi imani da abin da Allah ya faɗa ba za mu yi bincike akan abin da ya faɗa mu ce dan me ba a'a ka isa ka ce wa Allah dan me ka san da ma kawai kai imani da Allah kai imani da abin da Allah ya ce ba kwanan baya muna maganin cewa kare ma ya bi waliyai ya yi karama wai wani malami ya ce karya ne to don Allah karatun asabul kafin nan karya ne to wani malami mai tafsira ce wai karya ne kare kare kawai kare banza a, da karansa ne sai a ce karen banza amma karen asabul kafin ne ai da makarantar ne sai a ce karen banza amma karen ashabul kafiri ba karen banza bane karen waliyai ne saboda haka dukkan mai neman zaman lafiya da Allah ya rike waliyai a cikin wannan surar Allah yake cewa man yahdillahu wal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida yake nufin sa da shiriya shine Allah zai shiryar da shi ya danka shi hannun waliyinsa ya jawo shi ya dawo masa da shi wanda Allah yake nufin batar da shi har abada ba za ka waliyi ba duk wanda ka ambata zai soke shi duk wanda ka ambata zai haf kai ma irin su ne haf kai ma irin su ne faran ta jilla wali murshida ba za ka sa masa wani wali zai kama hannunsa ba kuma ina ba da shawara a daina zagin waliyai wallahi duk mai zagin shehu tijjani ba zai mutu yana musulmi ba zai mutu yana kafiri duk mai zagin shehu tijjani ko da jiya da dai naji ana zagin shehu tijjani a cikin rediyon nan rediyon tarayyan nan ana zagin shehu tijjani ana zagin ɗariƙarsa ko abin mamaki wasu ba sa yin adalci suna rubuto mana takardu wai don Allah yanzu tunda ake an zauna lafiya a daina faɗin wasu maganganu Ah, to ai ba mu kama sunan kowa ba ba mu kama kungiyar kowa ba amma jiya a cikin a cikin karatun da ake yi ana kama sunan shehu ana zagi ana faɗin falalan salati ne da la ilaha illallah sai wani yace a shi haka salati la ilaha yake yake ya na dan dariƙa ai ai, su kafire ne ai su kafire ne wato wajen tijaniya su salati su bai da amfani su kafire ne Allah wannan zaman lafiya kenan mutum ya mutu kuna so a zauna lafiya kuna sa shi na zagin mutane amma kuma mu in mun yi magana ba ma kama su zama a sai ku rubuta wata kadada Allah bari adalci ne wannan mutum ya mutu kullum da yace an sa shi ya zagi kiyo tijjani ya zagi wani amma ba ya mutu amma mu ba ma kama sunan kowa ba ma kama sunan kungiya amma sai a rubuta kadada Allah a bari wannan maganganu ai an riga an zauna lafiya to yasa ba za a janye waɗannan ba inda an zauna lafiya mutum ya mutu amma dole sai a tsasa ya zagi shi tijani ya zagi yan ya tada hankali amma kuma mu in mun yi magana mun faɗi gaskiya sai a rubuta takardar Allah kuma a lokaci a riga an haɗa kai da Allah da faɗi wannan maganganu ah mu muka faɗa mu muka wasu kowa ba mu kama kungiyar kowa ba da Allah ai adalci ai adalci kullum kullum karfe takwas da rabi sai an zagi shi tijani a nan Kaduna a rediyo ana cikin abubuwa ko rashin sa'a rashin sa'a ne, ko rashin sa'a ko rabin sa'a ban sani ba to ai adalci ai adalci wallahi shine zaman lafiya am ittakhadhu alihatan min dunihi yushrun law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun Allah ubangiji ya tsarkaka gabarin abin da ake hada shi da shi shine ma abokin al'arshi gabarin amma yasifun abin da suke suke kwatan suke kwatanta shi da shi kuma akwai wasu kuma suna rubuto takaddu wai su dan me ba a musu tafsiri da fulatanci to su nemi gwamnati ko ta zamfara ko wata gwamnati ɗauki nauyi su zo su karɓi tafsirin filatanci a wuri na su gidan rediyo insha Allah la yas'al ma fa'alu la yas'al ma fa'al wa yas'alu abin da imamu da shi sun haddace qur'ani wasu ba su kai shekara bakwai ba ga su da ransu kurku mutum ya je ya gani su kuma sai mu kafirai da su ma su kawo irin wannan hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka'idar shautin ja duk mai zagin sa ba zai samu magaji ba hatu burhanakum ku kawo hujjarku in kuntum sadiqina in magana da kuke faɗa gaskiya ne hada zikir man ma'i wa zikir man qabli barakarum la ya'lamuna al-haqq fa hum mu'ridun ni dai ga babbar mu'jiza babbar mu'jiza ta nan alqur'ani gashi a hannuna shine babbar mu'jiza ta wanda nake hujja da shi cewa Allah ne ya aiko ni gani gani gashi kuma shi wannan alqur'ani shi ne hujjar ma annabawa da suka wuce da domin ina faɗin maganganunsu da tarihinsu da littattafansu da duk yadda rayuwarsu take a wannan alkur'ani nake kawo muku zikiru man ma'i wa zikiru man qabli ban aktsarum la ya'lamun haka sai dai Allah ya ce kash amma yin magana da wanda bai san gaskiya ba daɗi yin magana da wanda bai san gaskiya ba daɗi la ya'lamun haka ba san alhaqa gaskiya ba wato ba san Allah ba ba san annabi Muhammadu ba ba san alkur'ani ba ba san islam ba bal aktsarum la ya'lamun al-haqqa shi haƙƙunan da aka ce bal nakzu bil haqqi al batil fa in maghduba idha huwa zahibun to yawancin su ba su san wannan gaskiyar ba wato walakin na aksarun nasi la ya'lamun ya zo a cikin alqur'ani sau goma sha ɗaya walakin na aksarun la ya'lamun ya zo sau tara abinda qur'ani ya faɗa a nan yace yawancin mutane to ya fara ya faɗin walakin na aksarun nasi la yu'minuna wanda ya zo sau uku ya fara faɗinsa ya ce yawancin mutane ba su da imani sai aka duba population na duniya aka ga ko lalle yawancin mutanen duniya kafirai ne in an kasa duniya kashi hudu da kyar za a samu fiye da kashi ɗaya zan musulmi sauran kusan kashi uku da wani abu duk kafirai ne kaga aksaran nasi la yuminuna ya bullo to sai Allah ya tura waɗannan kafirai wajen dabbobi Allah ce na yi muku karama ku yan adam ne amma kun jefar da karama kun mai da kanku dabbobi in illa karan amin to a tura su wajen dabbobi amma ku masu imani ku bi su ku dinga yi musu wa'azi ku dinga yi musu wa'azi wata waso bil haqqi wata waso bis sabri kullun ku yi musu wa'azi to sai a jawo masu imanin nan a ajiye su gaban Allah a tura kafiran nan wajen dabbobi su ko masu imani su zauna gaban Allah sai Allah ya dube su walakin aksaran nasi la ya'lamun ku ko masu imani yawancin ku ba ku da ilimin addini na kuwa in ka kasa population na musulmi wanda suka san ilimin addinin su ba su da yawa yawanci dai soyayya ne da gado da imani suke jan mutane cikin musulunci amma yawancin ba su da ilimin addini to sai a ture wancan jahilai a hada da waɗancan sai ce to malamai ku rika bin su kuna musu wazi wai da kazalla misa kallan utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu ku rika musu bayani kar ku koyi shi sai a kawo malamai a ajiye a gaban Allah sun ko sun riga sun zama yan kaɗan kenan ka san kashin farko na kusa da dabbobi ya fi yawa na kusa da su jahilai ya fi yawa to yanzu malamai aka sa a gaba su ko sun zama yan kaɗan sai Allah ya dube su su ko ce walakin na aksarakum lil haqqi karihun ko kuma yawancin malamai ba kwa son gaskiya wani an jashi da mulki wani an jashi da kudi wani wani an jashi da neman zaman lahiya to walakin aksarakum lil haqqi karihun yawancin ku ba ku son gaskiya to sai a ture sauran malamai wanda aka ja su da siyasa ko da ko da kudi ko da mulki ko da zaman lafiya ko da abokai a ture su da wa'ancan sai waɗannan masu son gaskiya din ma- masana ne masu son gaskiya ne sai su ɗan kaɗan a gaban Allah sai su ta kuka ya Allah ubangijinmu malamai ɗan uwanmu sun fi kowa sanin abin da muke kai gaskiya ne amma sun fi son zuciya na jahilai sun bi su musulmi sun sa abin da muke faɗi gaskiya ne sun ce su musulmi amma ba sa yarda da abin da muke faɗa mutane ɗan uwanmu sun mai da kansu kamar dabbobi ba su damu da musulunci ba balle su yi Allah ya za mu yi ne sai Allah ya ce musu إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ku kwantar da hankali ku ni ina son ku in ji Allah ba ku kwantar da hankali ko mi kankantar ku kanku da mu ni ina son ku inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu Allah ni Allah in ji Allah ba ni ne masoyin ku majibin lamarin ku daga ni sai annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nace muku walillahi izzatu wa rasuli wa mu'minin ina son ku annabi na son ku wallazina amanu dukkan mumini wanda ya mutu wanda yake da yana son ku mai imanin gaskiya allazina yuqimuna salata yutuna zakata masu tsayi da sallah masu bada zakka masu yawan ruku'u da sujjada duk suna son ku kar ku damu إن وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وراجعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ku ji da kyau in ji Allah duk wanda aka ce Allah ne yake jibintar lamarinsa manzon Allah yake jibintar lamarinsa to waɗannan mutane komi kankantarsa su ne jama'ar Allah komi daɗewa su ne masu rinjaye fa inna hizballahu humul ghalibun
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ما أرسلنا من قبلك من رسول الله يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون da suke cewa da kace da aka ce ittaraba linnasi hisabuhum fi ghaflatin mu'ridun ma yatin min zikrin min min rabbihim muhdathin illa samum yalabun la yatanqudu ma sarrajul hal hadha illa basharun mislukum da suke cewa kai mutum ne dan uwansu a duk manzannin da muka aika wajen mutane ai mutane ne yan uwansu ma suna min kalika min rasulin illa yuha ilaihi ko magana ce guda daya zikiri ba annahu la ilaha illa ana fa'buduni ai ta zikirin Allah a kadaita shi a bauta masa duk manzanni da na aiko kamar yadda za a faɗi ƙarshen wannan sura inna hadi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni to duk manzannin da na aika magana kenan guda da la ilaha illallah Allah ta'budu illallah ku kadaita Allah ku ambace shi ku masa zikiri kuma kar ku bauta kowa sai shi shi kadai subhanahu wa ta'ala annahu la ilaha illa ana babu wani abin bautawa illa ana sai ni in ji Allah fa'buduni ku bauta mini haka muka yi da dukkan manzannin da muka aiko وقالوا اتقى الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون akwai kuza'a waɗansu dangin larabawa su kuma sun ce wai Allah yana da ƴaƴa amma ƴaƴansa mala'iku ne mala'ikun nan su ne ƴaƴan Allah su ibada su kenan su kuza'a suna bauta wai cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne saboda haka su suke bauta musu saboda haka in an tashi lahira sai Allah ya tambaye su ya tambayi mala'iku a ha'ula iyyakum kanu ya'budun قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون to ga waɗanda suka ce wai ku ne iyayen gijin su ko suka bauta sai malaiku su a'udhu billahi sarki ya tabbata gare ka mu dai su bauta mana ba da yake muna kama da aljannu wata kila aljannu suke rudin suke bauta aljannu suna tsammanin mu ne malaiku mu kan ba mu da wani sai Allah aktaruhum bihim mu'minun a a wa qalu takadara man wa subhana bal ibadu mukramun suka ce wai Allah yana da ƴaƴa subhanahu tsarkaka ta tabbata ga Allah bal ba haka lamarin yake ba ibadun su mala'iku bayin Allah ne mukramuna masu daraja masu girman Allah wanda Allah ya riga ya ba su girma bai hada su da jiki irin namu ba ma balle su nemi abinci ko abin sha ko sutura ko abin aure ko wurin kwana ko kuma ko kuma zalunci ko ko ko sha'awa balle ayi siyasa domin abin da yasa aka sa mana dole sai an yi siyasa ma'ana an yi mulki ran da aka riki adam mala'iku suka duba suka yana da abu uku akwai hankali akwai fishi akwai sha'awa to samun waɗannan abubuwa guda uku dole ne kenan sai an sai an nemi yadda za a zauna lafiya domin fishi in ya danne hankalin nan to duk kisan kai ba irin wanda ba za a yi ba in dai fishi ya danne hankali sha'awa kuma in ta danne hankalin nan to duk sakon Allah ba irin wanda ba za a yi ba to shi ko shi kadai ne mai kyau cikin waɗannan guda guda uku saboda haka ne aka sa annabawa su auna sha'awa kar ta wuce iyakanta su auna fushi kare wuce iyakarsa su auna hankali kare wuce iyakarsa in a- sai a sa iyaka ce tilka hududullahi fala taqrabuha ga iyaka nan wanda aka ko ko kusa da wurin kar ku balle ku ketare to saboda haka su mala'iku ba su da fushi ba su da sha'awa balle a, su su bukaci wani in ya zalunci wani a yi musu shari'a ko wani ya kwace dukiyar wani ko matar wani ko kayan wani a yi musu shari'a a'a, babu wannan ko ko yayi zalunci babu wannan saboda haka dare da rana ba su da wani aiki sai bauta Allah su ne ibadun mukramun suna bauta Allah ne dan zatin Allah ba su da bukatar ba su da tsoron tsoron shiga wuta to suna ka zo kusa da jabin da ake faɗa kana jin hausa kana ji ko to wani translation ga mai kace la ilaha illallah la ilaha illallah محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abinda kika faɗa a cikin wannan larabci kin tabbata tun daga zuciyarki har bakinki Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi ƙasa shi ke komai da komai shine mai kowa shi kadai muke wata mai kin tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma kin ce kin tabbata Yesu wato annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne wani iko ne na Allah wanda Allah ya shi da uwa kurum babu uba kamar yadda ya Hawwa uba uwa yayi Adam ba uwa ba uba kai mata an sabin Mhm. Mhm. ka ka mata maganar annabi Isa sai ta ce alhamdulillah ta zama musulmi tun daga yau abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ta za ta sha ruwa ba sai rana ta fadi ta yi niyya za mu kare azumin nan tare da ita kuma za ta je ta yi wanka ta ta shiga musulunci wannan wanka idan ta kwanta da mijinta dole sai ta sake irin wannan wanka ana kiransa wankan janaba kuma akwai jinin haila na mata idan ya zo mata ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumin cikin azumi ne kuma za ta kwanta da mijinta ba in jinin ya dauke sai ta sake irin wannan wanka ta koma sallah ta koma azumin cikin azumi ne kuma in azumi ya wuce za ta biya azumi amma ba za ta biya sallah za a koya mata sallah biyar kullum kuma duk abin da musulmi ba sa yi tun daga yau ba za ta yi ba kamar cin naman alade kamar shan giya kamar kwana da mazan banza duk mijinta musulmi ne Allah ya ba ta na kirki to ina an kawo eh what was name please shehi to wani suna take so yanzu na musulmi khadija la khadija لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون su waɗannan mala'iku ibadun mukramuna din nan ba sa faɗin komai sai abin da Allah ya faɗi ba sa aikata komai sai abin da Allah ya umarce su wato mu ma Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi taqullah balle su su ko yaf'aluna ma yumaruna ne آه وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا ما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ba ta yin komai sai da umarnin Allah ba ta faɗin komai sai da umarnin Allah ba ta aikata komai sai da umarnin Allah su waɗannan bayin Allah mala'iku يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون قالوا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون yadda mala'iku suke dubban dubban dubban dubban billions din nan kowanne Allah yana sane da shi ya san umarnin da yake bashi ya san abubuwan da yake faɗa masa haka kuma dukkan sauran zarrorin halitta kowace tana tare da Allah tana karɓar umarni da Allah daga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi wa la yashfa'una illa liman irtadi ku za'a ku bar bautan mala'iku ku koma ku bauta wa Allah ko kun bauta wa mala'iku ba za su cece ku ba wa kan min malakin fi samawati wal ardi ah, ah, mala'iku ba za su ceci mutum ba sai mutum ya samu izini daga Allah in Allah ya bai wa mala'ikun izini yuzqunahu bil qawli ba za su ce ya Allah muna so mu ceci ku za'a ba a in Allah ya ce ga wanda nace ku- ku cece su muminai ne sun aikata kyakkyawan aiki to sai Allah ya izini sai su ceta su mala'iku suna ceto amma ba za ceton kafiri mai tsafi su ku za a tsafi suke da mala'ikun ya alam ma baina adin wa khalfahum wala yashfa'una ba za su ce kowa ba illa liman irtabe wa hum min khashyatihi mushfiqun kullum suna cikin tsorace kullum suna cikin jin tsoron Allah suna sauraron umarni daga Allah
ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين da za a samu wani mala'i ko ko wani annabi daga cikin ibadun mukramuna din yace to tunda an riga an bani ƙarfi ku huta ni ne Allahnku saboda isa ta wajen Allah ba wanda zai wannan ba za su yi wannan ba wa man yaqul minhu inna inna ilahun min duni da zai faru wani malaika yace shine Allah abauta wa umurninsa ko wani annabi ce shine Allah abauta abauta wannan mutumin da umurninsa banda umurnin Allah to fa zalika jihi jahannam shi wannan sakamakon sa za mu saka masa ne mu jefa shi a jahannama kamar yadda shedan yana cikin sahun mala'iku ne shi ba mala'ika bane amma yana cikin sahun mala'iku kowace ibada da shi ake yi har ana kiransa birsisul abidina amma da ya kira mutane zuwa ga bautan umurninsa abin da ya ce a yi masa shi za a yi to Allah ya saka masa da shiga wutar jahannama saboda haka sun ibadun ne mukramuna la yasbiqunahu bil qawli hum bi amrihi ya'maluna Ah, wala shu'un illa liman irtadi sai wanda Allah ya yarda ya ba da izinin a cece shi shi kuma yana yana da shahadar ceto din la yamliku shafa'ata illa man ittakhadha inda ramani ahada wanda yake da alƙawari tsakaninsa da Allah shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون آه ما في علم أفلاك وما في علم جغرافي نسمة da ilimin halitta na tsakanin sama da ƙasa da ilimin ruwa da ilimin ƙasa da ilimin duwatsu musulminsu suka ce wannan aya ubangiji ya ajiye ta ne don irin wannan zamani don lokacin da ƙur'ani ya sauka ilimin ɗan adam bai kai neman sanin irin waɗannan abubuwa ba saboda haka ne ma Allah da ya zo ki- bai kira ya ayyuhan nasu ba bai kira ya ayyuhan lazina amanu ba yana ce wa annabi in zai nuna masa wani abu zai ce alam tara ila rabbika sannan ya faɗi magana shin baka ga ubangijinka yayi kaza ba in ko mutane ne sai a nuna musu a walam yanzuru ila ila ila samawati a nuna musu sama da ƙasa ila nabil kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rubiat kowa da abin da ake magana da shi to nan yanzu ana jayayya ana magana ne da kafiran zamani sun kafirai kam a walam yara allazina kafaru su kafiran wannan zamani na karni na 20 ba su san annas samawati wal arda kana tarattan fa fatagnahu ba sama da ƙasa duk da dunkule ɗaya ne sai muka raba su muka muka ajiye kasa ta zama kasa sauran kuma sama yayi sama suka ce yanzu su masu ilimin wannan sama din suka ce yanzu kaman kasan nan da muke da ita kaman ranan nan ana da su sun kai miliyon ɗari uku a sama in ji su kafiran da Allah yake magana da su ba kuma sun fi kowa sanin asirin halitta sun binciko sun san taurari sun san gudun taurari sun san yadda komai da komai ga Allah ya nuna musu asirin da wanda suka kafircewa din ne ya nuna musu suka gani da idonsu su sun riga sun kafirce wa annabi sun kafirce wa Allah amma ga Allah yana nuna musu asirin halittarsa na sama da na ƙasa da na ruwa zaka ji suna cewa tsakanin rana da tsakanin wata da ƙasa mil kaza tsakanin wata da rana mil kaza tsakanin kaza da kaza girman kaza da kaza kaza duk suna faɗi ko ba ka ɗi ku kaita su domin su sun gani kai ba gani ba har sai lazina ya alamu wanda ne za ya alamu wanda ya san abu da wanda bai sani ba sai daidai sai ka ce to me yasa musulmi ba sani ba sai su waɗannan ne suka sani ta ai mu musulmi muna nan muna gaban annabi ne ya dauke mana ido ya dauke mana hankali ba za mu iya ganin halitta ba Allah ya ce lalle mu dubi halittar sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahum fi bid'atin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit sai hankali mu duk gaba ki dai koma cikin musulunci cikin neman yardan Allah cikin samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sani sifofin Allah sai muka shagala da wannan kuma ya ishe mu gabarin sanin halitta su kuma kafirai suka zama kamar leburorin sarki wanda ake sa su shiga gida su tona shadda su gyaran famfo su karkada shimfiɗa manyan da suke kofar gida sun san waɗannan abubuwan da wannan leburorin suke gani suna gani manya suna suna nan a gaban a gaban mai gida su ko leburori masu taunin shadda masu gyaran famfo masu gyaran shadda masu kakkaɗe shimfiɗa masu gadina abinda za su gani na asirin gida ai manyan mutane da suke tare da mai gidan ba za su iya gani ba to wai nasu daraja ne ko ko na rashin gani ai na wadancan shine daraja zama da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kan ba abin da ya dame shi banda Allah kai ko in ka zama da shi banda Allah ba abin da zai dame ka innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ar-rahman tun da ana wajen rahman ya romu da halitta halitta iyaka ta nuna mana Allah yana nan ko babu ita mun san Allah yana nan subhanahu wa ta'ala to saboda haka ne suka san asirin halitta mai tsanani mai tsanani sun san asirin dan adam sun san asirin dabbobi sun san asirin kasa da duwatsu sun san asirin sama da ganyaye komai da kuma za su iya lissafe maka su ce yanzu abin da ake da shi dangin dangin tsire-tsire na duniya ya kai a, dubu ɗari uku da ashirin dangin tsire-tsire daban baka da iko ko kayar sanu dangin dabba da ake da shi a duniya ya kai miliyan ya kai miliyan biyu wanda ake da su daban-daban su gaya maka wannan baka da iko kayar ta amma su Allah ya nuna musu asirin halitta ne mu kuma Allah ya nuna mana annabawansa da aikansa da addininsa da fadarsa shi mu suka shagala da shi ba halitta ba Allah saka alheri ba garba Allah saka masa alheri Allah saka albarka cikin dukiya babu laifi ai babu laifi ai wanda yafi mahaifin da yake kiransa ba ba dan da yake kira ba ai Allah ne yake kiransa ai ba kai kiransa ba sai ka tashi ka ce Allah yana kira ka zo kai sallah ba abinda za ta bayar rubul ushuri ma'anar rubul ushuri dubu ɗari in an fidda dubu goma sai aka dubu goma kashi hudu sai a ware kashi ɗaya cikin kashi hudu shine mitan da hamsin kenan ko? dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu da ɗari biyar shine shine zakkar dubu ɗari dubu arba'in dubu ɗaya ake bayarwa dubu arba'in dubu ɗaya ake bayar ga dubu hamsin kuma kamar yadda kika ji miliyan arba'in miliyan ɗaya ya niyyar tafiya gaba ɗaya sai ya sha azumi ta tafiyan ba ta yi ba sai ya zai rama ko ko hada kafara ai wanda ya niyan azumi ba zai ba zai fita da safe ba balle ya sha ai tun asbahi zai bar gida tun asbahi zai bar gida ba sai ya bar sahuru ce tun da yake zan tafi bari karfe takwas ne za mu tafi bari in karya a tun da daddare zaka tafi tun ana ana sahur zaka bar gida in ka je daga can kuma inda sukari ya maka sai ka ci abinci a to ai dama ba ce ci abinci ba sai ya fita tafiyar da kai niyan tafiya tun daga kofar gidanka sai kai kasaru to saboda haka sai ya fita tun lokaci lokacin sahur to masu ne akwai mata ɗan uwa musulmi masu neman miji Allah ya ba su maza mutanen kirki akwai masu neman aiki Allah ba su aiki akwai masu neman biyan bukatu wanda ba san su Allah biya musu bukatun su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka- albarka wannan alqur'ani da wannan wata albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kamar lajin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah saka shi Allah ta miki musulunci Allah ta miki masu taimakon musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta miki musulunci Allah ta miki masu taimakon musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah biya bukatun mu da bukatun mu na musulmi na mun addu'a Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya dauka musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kamar musulmi maza da mata rayu da matattu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عزة ما سبحانه سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين